أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau laraba 29 ga watan shawwal shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 8 ga watan 5 shekara ta 2024 a miladiya muna darasi na 35 a cikin karatunmu na wannan littafi na zadul mustaqni da muke gabatarwa wannan masallaci na Usman bin Affan kofar gadan kai Kano Najeriya muna cikin kitabus sala babul adani wal iqama a cikin babul adan al adan wal iqama zamu tashi a daidai gabar da malam yake magana akan lafuzan kiran sallah ko jumloli da suke kiran sallah guda nawa ne malam yace wa huwa 15 jumla يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتقي ملتفتا في الهيئة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين ما ليش آه jumloli a cikin kiran sallah kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata a jumla sha biyar ne a bisa wata mazhaba daga cikin mazhabobi a kenan a takbir arba marrat kabbarbari guda hudu ne idan mun ce jumla sha biyar ne a cikin kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar kunga biyu Allahu akbar Allahu akbar shine za ku ji ladan in yazo kiran sallah sai ya kabbara guda hudu bayan nan sai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kaga shida sai kuma ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah takwas kenan sai hayya ala salah tara hayya ala salah goma sai hayya alal falah sha ɗaya hayya alal falah sha biyu Allahu akbar Allahu akbar sha hudu la ilaha illallah sha biyar wannan shine adanu bilal jumla guda goma sha biyar khams asharata jumla wannan kiran sallah da yanzu muka karanta shine kiran sallah mutawatiri da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda musulmin duk duniya da shi suke aiki khalafan an salafin tun daga magabata tun daga magabata har waɗanda suka biyo baya haka suke akwai hayya ala khairil amal a wani kiran sallah ana cewa hayya ala khairil amal wannan bai tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallama suwaye a cikin kiran sallar su suke ƙara hayya ala khairil amal sune yan shi'a idan kana jin gidajen rediyon yan shi'a a kasashen yan shi'a ko a garurukan yan shi'a zaka ji suna ƙarawa bayan wannan da hayya ala khairil amal bayan hayya ala sala hayya ala fala suna ƙara hayya ala khairil amal wannan min ibtida'i shi'a yana daga cikin bid'o'i da yan shi'a suka kirkira wanda babu asali a cikin wannan lafazi kaman yadda suke ƙara ashhadu anna aliya waliyullah anna aliyan waliyullah cikin ashadu ashadu din nan ba akwai ashadu Allah ila ila Allah akwai ashadu anna Muhammad Rasulullah to yan shi'a suna karawa kiran sallar su ashadu anna aliyan waliyullah ashadu anna aliyan waliyullah a kiran sallar suna tsarawa kuma duk wanda yake jin kamar gidan rediyon iran inda suke sa kiran sallah wasu gidajen rediyon su da wasu kasashe da suke kiran sallah da yan shi'a za su ji wannan to duka wannan bid'a ne baya cikin abin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan dai hadisi mutawatiri da ya tabbata ko riwaya wato kiran sallah mutawatiri ina nufin lafazin kiran sallah mutawatiri da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam shine wannan azan bilal da muka karanta tare da ku babu sabani a ciki malam yace yurattiluha ala ulubi ladan zai ainihin wato tartilin kiran sallah abin da ke nufi wato ya karanta su a hankali a hankali wato a wajen miƙa lafuzan ga kunnuwan musulmi duk masu saurara cikin aljanu da mutane kuma an so ya zama tartil idan abin da aka ce tartil karantawa zai yi dalla dalla shi sa za ka ci ladani yanayin sa bi tartil dalla dalla kuma ya zama a kan wuri ne maɗaukaki ko dai kan masallaci sat'in tudun masallaci ko manara irin wannan manara da ake doguwa ta masallaci ba don kuma ba saboda don mutane su ji shi in ya daga sauti tunda a lokacin babu kayan sauti da muke da shi a irin wanda muke da shi yanzu to kuma yana cikin sha'a'ir islam mutum ya shigo gari ya ji ana kwalla kiran sallah da azahar kwalla kiran sallah da la'asar da magariba da isha'i da asuba wannan alama ce ta musulunci a ƙasa alama ne na musulunci a gari kiran sallah wani tuta ne wani alam ne wani abu ne da yake alamtawa yake nuna cewa wannan al'umman musulmar al'umma ce da haka shi yasa ake so ba wai za a yi kiran sallah a boye ba a fili za a yi kuma da ƙarfi yaɗa shi a yi shi da ƙarfin addini ne shari'a ne kuma ibada ne bilal ladanin manzan Allah sallallahu alaihi sallama idan zai yi kiran sallah a masallacin annabi sai ya hau wurin da ya fi ko'ina tudu aka ce a wata riwaya ma idan akwai wani gida da ya fi masallacin annabi tudu to sai ya hau kan gida sai duba wani gida da ya fi kowane gida tudu kusa da masallacin manzan Allah sai ya nemi izinin masu gida sai ya hau ya taka sai ya kira sallah a don mutane su ci to amma malamai suna cewa tunda an samu mukabbiratu saut loudspeaker shine mukabbiratu saut to wannan hasal al-maqsud abinda ake nufi ko abinda ake so na sauti ya tafi nesa ko ba a hau sama ba to ai an samu biyan bukata da mutum yana ƙasa ma da microphone ɗinsa masallaci yana da kayan sauti to za a ji saƙon zuwa nesa ko da ba a hau kan tudun ba to an samu biyan bukata sanin mutu bahiran ana so ladani ya zama yana cikin tsarki daga hadasin nan guda biyu al'akbar wal asghar ba a so inda da hali a ladan ya zo ya kira sallah yana cikin janaba ko ba shi da alwala to amma in ya kira ba alwalan ya yi wani lokaci zai kure bai da alwala sai ya kira sai ya shiga alwala mustaqbil alqibla kuma son samu ya kalli gabar saboda ita kiran sallah duk da aka ruwaito ana kallon gabar ake yi ita al'adan ibada ne kiran sallah din nan ibada ne to kuma akwai ibadun da Allah ya shar'anta idan za a yi su sai ana kallon gabar to daga cikin ibadun akwai kiran sallah ja'ilan su'aihi fi udunaihi ya sanya 'yan yatsunsa a cikin wato kunnuwansa usbu'ain ana nufin asabbabatain waɗannan yatsu guda biyu na nuni yatsun nan da take ta nuni wadda ake nunawa ita ce usbu'ain to sai ladan ya sa a cikin kunnuwansa a ainihin wato soka su amfanin wannan shine kullum idan mutum ya sa yatsansa kunne ya toshe to zai ɗaga murya da ƙarfi kuma zai rinka jin wani sauci na daban sannan innahu arfa lis-saut ya fi taimakawa wajen daga sauti din sanya dan yatsa din nan wannan guda biyu haka ta kwalla to yana taimakawa wajen daga sauti wannan duka abu ne da yazo a cikin riwaya kamar yadda yazo cikin ibnu maja bilal haka yake ghayra mustadirin ba a so mutum ya zama yana yana yana yawo shine mustadir daga da'ira shi yasa aka ce da round about dawwar round about dawwar gairu mustadir ba a sallah dan yana juyawa haka gaba ɗayansa hayya alal falah duka حي على الفلاح duka غير مستدير ba a juyawa da gangan jiki gabaki daya wanda kuskure ne wanda akwai ladanin da naga yayi haka din amma idan yazo sai yayi haka gaba daya haka har wani haka yake ya kalli can gaba khata kuskure ne غير مستدير to sai ya nuna mana da damu multafitan fil hay'alati fil hay'alati yaminan wa shimala sai rinka waiwaye idan yazo hay'ala hayya hayya hayya ala hayya ala dinnan guda biyu ko guda hudu to ana so ya rinka yin dama yana waiwaye multafitan istidara juyawa gaba daya al iltifatu waiwaye yanzu in haka na yi waiwaye amma kaga ka faɗa ta bata juya ba to abinda ake buƙatar ladan yayi waiwaye ne ba istidara ba iltifati ne ba istidara ba wanda akwai buƙata a koya wa ladanai wannan kuma su sani da haka ana so idan ya zo hayya ala sala ka gani kaga na juya na yi iltifat na yi waiwaye amma ka faɗa ta tana kallon gaba hayya alal falah ka gani fuska ta ce kawai ta waiwaye yaminan wa shimala dama da hauni wannan shine abinda aka sunnanta mana kuma haka aka ga bilal yana yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar bukhari da muslim riwayar abi juhaifa yace ya ga bilal yana kiran sallah da idansa ya ce fajja'altu a tatabba'u fahu na yi ta bibiyan bakin bilal hahuna wa hahuna bil adani sai ya rinka juya bakinsa haka ko yana juya kansa ya kalli nan ya kalli nan yana kiran sallah yana waiwaye qa'ilan ba'dahuma fi adani sub'i to bayan hayya ala salah hayya ala falah to idan a kiran sallan asuba ne ina so ku lura idan a kiran sallan asuba ku riƙe wannan idan a kiran sallan asuba me na ce kiran sallan asuba to idan a kiran sallan asuba ne kiran sallan da za a yi asuba to sai a ce me as-salatu khairun minan naumi as-salatu khairun minan naumi saboda annabi ne umarci ladaninsa mai suna abu mahdura abu mahdura ya faɗa a cikin adani subhi a kiran sallan asuba as-salatu khairun minan naumi me yasa saboda aka ce sallah tafi bacci saboda mutane galiban suna yin bacci a lokacin da ake sallah asuba to sai a ƙara a ce sallah tafi bacci kaji malam sallah tafi bacci alheri ya jama'a sallah tafi bacci alheri ku fito saboda ku farka kar ku yi asarar babban rabo shine sallah asubai to amma as-salatu khairu minan nawm ko da mutane suna baccin rana ba a faɗan as-salatu khairu minan nawm sai a sallah asubai to mushkilan da aka samu sabanin malamai da sauyin ilimi to ai kiran sallah guda biyu ake yi da asuba a wanne za a yi salatu khairu minan nawm ake ta fafata mai subul salam ya dan yi bayani sauran littafai na fiqh da malamai suka babba da fatawa wasu sun ce a sallah asubahi suka ce a sallah asubahi wacce kiran sallah ne ake na asuba kiran sallan asuba shine kiranta da iqama ba shine da an kira za a yi sallah ba haka wasu suka fassara saboda a hadisin yace fi adani as-subhi kiran sallan asubahi kiran sallah na farko fa suka ce ai wannan ba na sallah asubahi bane dan idan an yi kiran sallan farko ba na ba da dan yana nufin kai sallar asubahi bane a wannan lokacin ladan yana nufin ka ne ka farka ka kimtsa ka taho masallaci kun je da suka fassara to duk wanda suke da irin wannan fahimta na adanu subuhi ana nufin adanu alladhi yuqamu fihi salatu subuhi to zaka ji suna jefa as-salatu khairun minan naumi a kiran sallah na biyu me dalili ai annabi ya ce wa abu mahdura ya ƙara a kiran sallah asubahi as-salatu khairun minan nawm suka ce kuma in dai Allah dan yayi kira na farko to ai ba yana nufin a zo ai sallah bane dan ko lokacin sallah bai yi ba yanzu kamar irin kiran farko da ake yi da azumi kaga ai duk wanda yayi sallah a lokacin sallah sai ba ta yi ba to wannan dalilin suna farko a cikin dalilan da suke faɗa kenan sun yi aiki da gundarin hadisin wasu kuma suka ce a ai sai a duba ma'anan as-salatu khairun minan nawm sallah ta fi bacci yaushe ne yafi kamata yafi dacewa ladan ya ce wa mutane su bar bacci sallah ta fi bacci suka ce lokacin kiran sallan farko ana tashin ka kai ka tashi kai kimtsi kai alwala ka shirya ka tako ka zo masallaci kafin a kira nabi don sallah ta hu bacci su kuma waɗancan suka ce a a ai yanzu wannan dama ana nabba haka ne to za fa a ta da sallah sallah ta hu bacci ka dawo sai a yi a kira nabi kuna fahimta na as-salatu khairun minan naumi sallah ita tafi bacci ko tafi bacci muhimmanci ko bane to almuhim wannan qadiya ta yin as-salatu khairun minan naum akwai sabani da maganganun malamai wasu sun karfafa cewa kiran sallan farko ne a rashin samun nassi sarihi fito da ya fito fili karara a yasa wasu suke yi ainihin wato jefa wannan kiran sallah a cikin kowane lokaci da suka so duk da cewa akwai maganganu masu faɗi na malamai insha Allah ta'ala kafin mu gama kitabul adan dan zamu ka kawo da hujjojinsu amma sai mun kai ƙarshen babin in Allah ya sa da da haka sai a rike matsala a salatu khairu minan nawm a ina za a yi duka kowane bangarori guda biyu suna da hujjoji suna da dalilansu ko a ina ma dai aka yi dai sallar ta yi kuma kiran sallan ya yi wahiya ihda ashara ya haduruha ko na tsallake ne yawwa ya haduruha wa yuqimu man adana fi makanihi in sahal sai kalmar al'iƙama ta da iƙama an gane ko ita kuma na yi bayani a satin da ya wuce jumla ce guda goma sha ɗaya ya haduruwa ladan zai karanta da hadaru hadar shi ne sauri-sauri kiran ta da ikama da sauri-sauri ake Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أديدتا هكذا أقول أكل شيني معنى يحضرها daga cikin bidiyoyi da malamai suka yi bayani ladanai suna yi shine yin ikama a hankali a hankali har ma ta yi tsawo kamar kiran sallah akwai masallatan da zaka ga ladanan suna jan kiran sallah ai ta da ikama kamar kiran sallah ta yi tsawo sun jefar da alhadaru wanda kuma abin da aka rawaito bilali bilal yana yi ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya at-tarassul fiha kiran sallah ne ake at-tarassul at-tartil ayi a hankali a hankali a hankali me yasa aka ce ai sauri to ai dan wannan sun riga sun zo ai sun riga sun zo har lafazin da aka ce na ikama ne irin kiran sallah ne da hadaru ake yin sa da sauri sauri ake yi saboda ai suna nan suna zaune so ba bukata a dada dawwamar da su ko a dadar da su babu ila babu haja ila tarassuli fiha akwai riwaya da ta zo ta Imam Tirmidhi da Imam Hakim da Imam Al-Baihaqi riwayar Jabir bin Abdullah wanda Allah yana ce da shi idan azanta fatarassal wa idan aqamta fahdur shine bambancin at-tarassul da al-hadru in zaka kira sallah ka bi a hankali a hankali a hankali amma idan ka zo yin ikama kai da sauri sauri wa yuqimu man anzana malam yace a mazhabar su shine kar ku manta wannan littafin mazhaba ne na Imam Ahmad Ibn Qudama yake ta bayani akan fiqhun su a fahimta su kenan duk wanda ya kira sallah shine suka ce sunna sunna shine mai kiran sallah shine zai tada iqama to amma in ladan ya kira wani kuma ya tayar wannan ja'iz ba kuma kuskure bane to waɗanda suke kuskure suka makale da hadisin duk da wasu suna magana akan hadisin ba wajibi ba ne ladanin da ya kira sallah ba dole ne shi ne zai ta da ya gama amma an so wanda ya kira ita yadda ikama in kuma wani ya yi babu laifi sallah ta yi to amma dai dole wanda ya kira sallah ya sani akwai nauyin ta da ikama a kansa in yana nan in kuma bai yi ba wani zai iya yi wannan kenan akwai riwayar Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah riwayar Ziyad ibn al-Haris as-Sudai man adana fa huwa yaqimu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ana qawli bi sihhat al-hadith fi makanihi sahula in sahula ana so ladan ya yi ikama a wurin da ikira sallah kun ji wani karatu ana son ladan ya yi ikama fi makanihi fi makanihi ai fi makanin ladhi azzana fihi a wurin da ya kira sallan nan a nan fa zai ta da ikama saboda me ya daɗa sanar da mutane na kira sallah ce kuma na tayar da ita yanzu yanzu in sahula in akwai saukin haka in babu takurawa in babu matsantawa amma in sa'uba fa in ya zama akwai wahala akwai takurawa babu komai zai iya canja wuri ya zo sahun gaba ya zo ya tada ya kamarsa duk da ba a nan ya kira sallah ba ina fata ana fahimta wasu ka ce ai wani wurin idan aka ce sai ya yi ikama a inda ya kira sallah to takbiratul ihramin liman ɗinsa za ta kubuce masa ai a waje ya kira ya tada ikama kafin ya buɗe ƙofa ya shigo ya tsallako liman ya yi Allahu akbar to kuma kaga kabbara haraman liman ta kubuce masa kuma ba a so kabbara harama ta kubuce maka kana masallaci kabbarar haraman liman ta kubuce maka ba a so wannan zaka gane kuskuren da mutane suke yi mutum yana zaune a masallaci yana danne dannan waya an ta da igama yana zaune an yi waye waye yana zaune subhanallah halli mai yazo kabbar harama yana wani abu ai ai asara ce ba karamar asara ba ka bari kana cikin masallaci takbiratul ihramin liman ba da kai akai ba ai asara ce babba da ka dullin kana tsaye din nan yana kabbarawa kai ma da kai aka bude ta baka zama ka shiga layin wanda ba da su aka fara sallah ba in baka gane ba duk wanda ba tare da liman yana gama kabbara harama yayi kabbara harama ba to a rubutun waɗanda suka halarci jami'i fa to shi fa wannan fa baya cikin na farko farko dan ko bai samu kabbara harama tare da liman ba kuma ita sallah duk lokacin da wani ya dan wuce maka da wani abu to ya fi ka falala ko yaya shi yasa za ga mutane in za su zo sallah ai suna sauri kada su bari wani abu ya kuce amma yanzu wani saboda ba ilimi ba karatu ba bincike ba san falalan ibada ba yana nan an kira sallah yana wajen masallaci yana kira a tada ikama iya waje liman ya zo ya kabbara sallah yana ta hira yana wani abu gadararsa limamin zai karanta fatiha zai yi doguwar sura gani yake in ya zo ko a ruku'i ya tarar da ku ya gama da ku menene ba ba dai an samu raka abu to ya samu wala wannan shine ideology mutane kamar yanzu sallar tarawih ne da ake yi mutum yazo sallar tarawih ko tahajjud a masallaci a kabbara sallah liman yana ta karatu iya zaune yana fa zaune iya danne dandan waya sai an yi ruku'i sai ya kife wayarsa sai ya tashi kabbara gani yake ya kammala da ku ma'ana duk ɗaya kuke wallahi ba ɗaya bane da wanda ya fara zuwa masallaci ko shiga masallaci mutum ya riga ka wallahi maka nisa saboda daga shigan sannan akwai wani lada da ake rubuta masa wanda ba ka samun wannan lada sai in ka shiga cikin masallacin wanda izo masallaci ya riga ka ya zauna yana samun wani lada ko da tare kuka zo ya fi ka kai da kake wajen masallaci kana danne danne ko kana saye saye ko kana wani abin sauransu kula da wannan yana da muhimmanci kwarai wani sahabi ana tambayan sa ko cikin tabi'ai ne yaya maganar jam'i yace alhamdulillah yau a iya lissafi na shekara arba'in shekara arba'in babu ranar da liman ɗina ya yi kabbara harama ba ina ganin ƙiyarsa ba shekara arba'in aka ce sati-sati ya ce duk wata sallah guda biyar a iya sani na shekara arba'in yau in dai liman ya yi allahu akbar to ina ganin ƙeyarsa ma'ana yana sahun gaba riba ne aka ce ya lokacin da aka yi faɗan kaza aka yi yakin kaza ya ce ina nan da wuri na zo masallaci na ɓuya a jikin fila cikin filan masallaci duk ta'addancin da aka yi duk ba a san ina ciki ba ina nan da ni aka yi sallah na faɗa na maimaita ni a karan kaina wannan abun yana damuna kuma kai ma ya kamata ya dame ka ina ma za mu iya yau kan mu hisabi mu lissafa mu ga wata ɗaya mun samu jam'i cikakken jam'i a wata ɗaya ka buga wa kanka lissafi wata ɗaya kurin ba shekara ɗaya ba ba wata biyu ba kwana talatin ɗin nan za ka iya yi wa kanka hisabi cewa alhamdulillahi babu wani jam'i da ya kuce ka wannan fa shine hisabin da ake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu oh kai mu ma fata fat ma fata fat duk abin da ya wuce kawai ya wuce wa ma yake tuna mazi dinsa wa yake tuna abin da ya bara kawai ba dai an riga an wuce ba kawai an wuce akwai mutanen da Allah ya taimake su ba sa wasa da jami'i durin tsi ko bai ba yayi da ɗan yara ko yayi da matarsa ko yayi da abokinsa ko yayi da wani kai akwai wanda ya zo masallaci ba ko makaraye sai ya ce wanda Allah dan ce makamun mana ba kuɗi ba zo mu yi sallah wallahi saboda me baya so Allah ya rubuta masa wata sallah da yi a cikin salloli ba a cikin jami'i ba ya rabbi to nan ne zamu gane muna da rauni wallahi muna da rauni wallahi fatan mu Allah ya yi mana afuwa malam yake cewa ga sharuɗan kiran sallah wala yasihu illa murattaban mutawaliyan min adalin ولو ملحنا أو ملحونا ولو ملحنا أو ملحونا sharadi na farko kiran sallah bata inganta ba sai an yi ta bitarti murattaban me murattaban a jere yanda muka karanta nan a jere kada wani kurin ya zo dan rawar kai ya zo zai fara kiran sallah hayya ala sala hayya ala sala ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah hayya ala alfala hayya ya wargaza daga ƙarshe dai in ka lissafa dai ai duk jumlolin kiran sallah ai ya faɗe su to shine malam yake cewa wala yasiku illa murattaban kuma ya daɗa cewa mutawaliyan wani na bin wani duk wanda ya aka kiran sallah bai yi a jere wani na bin wani ba to ir kiran sallah bai inganta ba mun san zamani ne na bid'a fa jama'a eh zamani ne bid'a ba ku ana ta nuna hotunan a wani gari wasu mutane suna yin sallah da yaran su ba Allahu akbar godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rahama mai jin kai wa mallakin ranar sakamako da shiryar da mu hanya ta kwarai hanyar wanda kai musu ni'ima banda wanda kai fushi da su ko batattu amin wannan fatiha kenan ba mamaki wani ya zo ya kabbar sallah ya yi a haka kamar yadda waɗancan mutanen aka ji suna yi da yarensu bidi'a ne bid'a ne bid'a ne haram ne kuma wannan idan akwai hukuma da take kula da addini ya kamata ta zartar da wannan limami ya shi kuma sharri ne dan ba mamaki kai ma din kaga wani naka ya kama yana yi to haka kiran sallah ba a wargaza kiran sallah mutawaliyan kuma ba a bambanta tsakani bari mu bambanta muku murattaban da mutawaliyan murattaban a jere mutawaliyan attawali a larabci shine wannan na bin wannan wannan na bin wannan to sai wani ladani sai zo ce hayya ala salah hayya ala salah sai ce kai lemo sai dai yace yanka mu bare mu aka bare masa lemo ya gama sha'aninsa sai zo hayya ala falah sai ya dora to ba a yi tawali ba an samu fasil ya raba tsakani an samu inkita to duk kiran sallan da ladani ya raba tsakani to ya ɓaci daga nan ya kamata mu ja hankalin ladananmu mutumin ladanin da ya zo yana kiran sallah sai aka ɗauke wuta ya yi rabi sai ya tashi ya je canja canjin oba ya dawo ya daɗa kunna wuta ya daɗa kashe ambulma ya kunna ba a samu tawali ba ta zube sai dai ka ci gaba a haka ko kuma ka sake samuwa ba a so a samu fossil jama'a wannan shine ilimi haka ya zo a ruwaya haka malamai suka faɗa yanzu misali ladanin da yana cikin kiran sallah sai amai ya kama shi ya yi rabi sai amai ooo sai ya tsuguna ana sannu sannu sannu sai da ya je ya gama minti goma sai na amai wai da ya tashi sai ya jona baka isa ba wallahi saboda dole zama mai mutawaliyan mutawaliyan kuma ba a so a yi magana a tsakani don yin magana a cikin kiran sallah yana rusa tawali kamar wani ya zo kama hira da wani ina fata ana fahimta to amma kaɗan yasir kalam yasir lil haja zance kaɗan wanda ana da bukata to wannan babu laifi ina fata ana fahimta kamar misali yana cikin kiran sallah wani ya buɗe ko ba ya ce kai rufe mana sai ya dora wannan ba ne yasir ne kuma lil haja kai kama yaro nan ji taba dutsen guga hayya alal fala ya dora kaga wannan dan gajeren zance ne kuma lil haja bukata ina fata ana ganewa to Allah ya sa Allah Allah ya sa mu gane kuma kalami sir din malamai suka ce dole ne ya zamanto kalami ne mubahi ina fata ana fahimta zancen da yake ya halatta mun yi muku bayani a baya idan mutum ya zo da kalami na haram kamar wanda yana cikin kiran sallah sai ga wani yana haura katangar masallaci sai sai yanke sai dura mai ashar dan abu ka sauka dan abu ka zanka kuma yana cikin kiran sallah to wannan afdal al azan ya bata kiran sallah saboda ya shigar da kalam ghair mubah gaba ɗaya kiran sallah magana mai kyau ne kiran zancen Allah ne to sai ya shigar da ashar ko ya shigar da maganar batsa to wannan bai zai ko zagi ko ashar ko bata wannan kiran sallan ya ɓaci wa in kana yasiran nan ko da ku abu kaɗan ne sharaɗi na uku min adilin dole ne a ladani ya zama adili zahirul adalaci wanda ba fasiki ba in an ce adili to ba fasiki ba kar ku kuskura ku naɗa ɗan ƙwaya ya zama ladaninku kar ku kuskura ku zamanto mai karancin mutunci a cikin ku ya zama shine ladanin ba daidai bane akwai masallatan da za ga wani mutumin banza ne yana aikin banzan ba sai ya ce ah wallahi kaga har kiran sallah yake to kiran sallah ba aikin banza bane kuma ba kayan mutanen banza bane dole wanda zai sifantu da kiran sallah ya zama adili mana ba fasiki ba kada ya zama fasiki kuma kada ya zama yana aikata kaba'ira dan cewa suka yi ko makaryaci ne mutum to kar ku ba shi kiran sallah alladhi yartakibul kaba'ira wanda kusan a ɗaya daga cikin kaba'iran zanubi suna nan imam zahabi ya kawo cikin alkaba'ir su ƙarya su shan giya su shirka su kafirci su sihiri ina fata ana fahimta duk waɗannan alkaba'ir zunub abubuwa waɗanda suke na kaba'ir zunub duk ladani da aka tabbatar yana irtikabin ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u to la yasifu adalahu kiran sallarsa bai inganta ba da haka ku rinka duba mutanen kirki ku rinka ba su harkar kiran sallah kada a zo a ɗauki mutum mai ƙarancin daraja a ce wai shi za a bawa saboda ai kiran sallah sanarwa ne ba da labari ne akan shigar lokaci to daman a wajen malamai ai ba a karɓar kabarin fasikai mutumin da yake fasiki ne ya ba da labari ba a karɓar zancen ko ƙur'ani cewa in za a kun fasikun bi na ba'in fata bayyano to ya za ka ɗora fasiki ya zo yana ba mu labari shi lada ne fa ba da labari jama'a lokacin sallah ya yi ko baka duba agogo ba ina ce ka yadda da shi za ka taho ko ba ka bane sau nawa ake shan ruwa da azumi da kiran sallar lada ne ko baka duba agogo ba ba an yadda da labarinsa ba kenan to ya za ka ɗauko fasiki mara aminci ka ba shi aikin kiran sallah yanzu ko shekaran jiya da aka ɗan limlim ko jiya ne aka ɗan yi limlim dab da magariba lokacin magariba ba ta yi ba bayan la'asar ne magariba ba ta shiga ba wasu ladanai da ba su da kimtsi kawai ya je ɗaga lasfika ya kama kiran sallah kuma mutane suna sita shawal aka kira ni a wata unguwa duk mutanen unguwa suka sha ruwa suna ta jiran ikama da yake mutumin banza ne bai da kirki sai ya gudu bai ta da ikamar ba haka kurum to ku ya na ce mutumin banza ya yi laifi a yi masa afuwa Allah mu maka ya fi mana akwai ganganci a ciki ai ai ba a ba wa mutum ma kiran sallah sai mai ilimi akan lokacin sallah kawai da kaga gari ya yi lumlum ka zo kira sallah wallahi kai zo idan lashika fa ya watsa kiran sallah da ya gama ya jira ya jira ya gaba wanda ya zo sai ya kule masallaci sai ita ne wannan fa shekaran jiya nan ba ka yi wani abu jiya ne ko to wallahi malam ya karya mutane azu ake tabbo mun ni dai waya anguwar cewa malam ya za mu yi da su ta shawal din mu aka ce ina lada ne aka ce ai yayi gaba mara gaskiya to ba kaga mutumin da yake bai da amana ya zaka ba shi kiran sallah ai na gaya muku akwai ladanin da aka bata masa rai ya ce zan yi maganin ku sai da ya mani ramadan ta yi sai ci wata rana da gari yana dogo ya je danna musu kiran sallah sauran awa guda a sha ruwa ya kira sallah kuma ya kama jan canbi yana jiran a zo ai magariba ba ai ba aka yi magana ya ce kaɗan ma kuka gani da aka zo assalatu shi ma ya zo buga musu assalatu lokacin ba su abin nan ba ba su gama yin abin nan ba ni sunan shi yin sahur ba ba daidai ba ne da haka lallai mai kiran sallah ba a so ya zama fasiki li'annahu la yuqbaru khabarul fasik ba a karɓar labarin fasiki kuma ba za a aminta da fasiki akan lokaci ba gaskiya zai zo gaya mana ba daidai ba walau mulahhanan ya halatta a karbi kiran sallan wanda yake yana yin lahani ma'ana yana yin ɗan kurakurai ina fata ana fahimta au malhunan mulahhanan au malhunan akwai bambanci a mulahhan da almanhun mulahhan wanda yake yan kurakurai normal kurakurai haka malhun wanda yake kuskure a cikin li'irabi mulahhan kuskure malhun kuskure a li'irabi ta yadda idan ya kira sallan zaka ga yana sanya wasali akan lafazin da ba haka wasalin yake ba ina fa kamar misalin lafazi ne wato a a a a a damma za a yi sai nasaba Allahu akbaru haka yake ko Allahu akbaru Allahu akbaru kaga akbaru ne sai wani ladanin ku yazo yana Allahu akbar Allahu akbara to kaga wannan malhun shi ne malhun ina fata ana fahimta hayya ala salata hayya ala falaha a'a malhun wannan mai lahani al'irabi kawai malhun mai canja wasani mai lahani kuma wanda yake na yi muku bayani watakila yana ja a wurin da ba a ja mai lahani Allahu akbar sai ce Allahu akbar kaga wannan ba din babu ja to wannan lahani to ana iya karba amma ai masa gyara ina fatan kuna fahimta yawwa duk inda ba a ja kada ladan ya ja haka kuma duk inda yake da wasali to ladan ya tabbatar mai da wasalinsa Allah sa kuna ganewa wa yujzi'u min mumayyizin kiran sallah ya halatta ga yaro mumayyizi me mumayyizi wanda yake ya kai tamyiz wanda yake ana iya karban sallar sa kamar dan shekara bakwai dan shekara takwas tara goma sha ɗaya duk wannan yana iya zama mumayyizi limancin sa ya halatta ballanta na kiran sallar sa daga in an bawa yaro karami ya kira sallah idan mumayyizi ne ba ba yaro karami wanda bai da wayo wanda ya fara kiran sallah ma zai ajiye su kar ya tafi wasa a ba shi ba wannan ba mumayyizi bane wa yubtiluhuma faslun kabir wato samar da rata samar da fasali samar da rabuwa mai tsawo mai girma yana bata kiran sallah ina fata ana fahimta na yi muku bayani yana cikin kiran sallah sai ya je shagaltu da wani abu yana kiran sallah ashe wani ya zo yana gyaran wuta sai ya bar kiran sallah sai ya ce bari rike maka tsani in ka hauna zo in karasa kiran sallah yubtilu ma faslun kabirun haka iqama kaga an ce kuma ana nufin da kiran sallah da iqama in an samu fasali mai tsawo to wannan to ya bata Allahu akbar za mu yi kama za mu yi sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sai ji kada rau shi kai me wannan kai sai bar kiran sai bar iqamar sai ya tafi ya shiga makaranta ya je ya ga menene wannan yayi wannan ƙara ce a ashe wuta ce ta kama wallahi wani ya je ko kujera sai da ya je aka kashe wutar ya dawo wai kuma zai zo ya dora baka isa ba yubtiluhu mai faslun kabir duk ku gane wannan yana da muhimmanci karatu ne wanda yawanci muna rena shi ba mu damu da ba bincike a kansa ba amma yana da muhimmanci duk wanda ya zo ta da ikama in dai ya dauki lokaci mai tsawo a cikin ikamarsa bai cika kammala ba to ta ɓaci sai ya sake sabuwa haka kiran sallan ma haka ina fata ana fahimta wa yasirun muharraman haka kuma dan abu kaɗan na haram an gane ko kaman zagi ko ashar ko yin wani abu na haram ko giba ko yi da wani wa yujzi'u qabla alwaqti kiran sallah ya halatta ayi ta kafin lokaci a li'annahu ilamun bi dukhul alwaqti saboda sanarwa ne wato cewa lokaci ya shiga abinda ake nufi idan ladan ya zo ya kira kafin lokacin sallah to wala yujzi'u kai wannan wa yujzi'u qabla al-waqti na, na asbahi ne yujzi'u qabla al-waqti amma salatu subhi amma wala yujzi'u qabla al-waqti fi baqiyati salawat kenan yawa saboda shi ai yana ba da labarin lokacin sallah yayi ne to sai ya zo karfe 11 ya kira muku sallah kaga wannan qabla al-waqti ne to ya ce muku za ta yi to wannan kiran sallar ita kanta bata yi ba kuma sallar da aka yi a wannan lokacin bai yi ba ladanin da ya zo ya kira sallah kafin sallar isha'i saboda yana sauri ko 'yan masallacin suna sauri ko akwai wani attajiri yana maza maza yana da uzuri yasa a kira sallah da wuri wala yuzi'u qabla al-waqti to kiran sallar bai yi ba idan lokacin sallah ya shiga to wani ya zo ya sake ya kira sannan in an yi sallah kuma bittifaqil ulama duk wanda yi sallah lokacin ta bai yi ba ba ta karbu ba musamman ina jan hankalin mutane a wannan gari namu mai albarka garin Kano ana samun wasu masallatai ladanan suna gaggawa wajen kiran sallar isha'i ana yin magariba wallahi kafin a gama kikimtsawa a abin da zaka ji wallahi sun kira sun kira isha'i ashe yawanci mutanen unguwar ne zafi ya ishe su duk suna zazzaune kawai ladan kira mana to malam ba ilimi ba bincike gargajiya yanzu wasu masallatan da wannan sallar isha'in su a cikin gari wallahi malam zaka ga ana magariba irin waɗannan masallatan ba a gama na filfili ba zaka ji kafin a gama na filfili zaka ji wani ya kwalla yana kira to ai babu wata hukumar da za ta tsawata masa ba wani malami ko alƙalin da zai kira shi ce me yasa kai harka ce kurin ta me ta abin da daga dama zai malamai sun faɗa duk duniya gaba ɗaya canje-canjen lokaci dole ne a samu awa ɗaya tsakanin magariba da isha'i duk inda za a je a dawo da haka duk wanda ya kira maka sallar isha'i kafin awa guda ta ce wannan fil ghalib mafi rijayen lokaci a duk duniya duk inda tsakanin magariba da isha'i ne ya kamata a samu mai awa ɗaya duk kuma lokaci da zai canja to amma abin mamaki wallahi mala akwai masu yin minti ashirin to kaji dan mama ne ce wallahi baya kaiwa duk sallar da aka yi ta ana ukharriru duk sallar da ladan ya kira lokacin ta bai ba ba ta yi ba kiran sallar sannan kuma sallar idan an yi ta ba ta yi ba da aka yan gaggawa da suke tafiya masallaci kaza a ai suna gamawa da wuri ka je ka gama da wuri a lissafa maka sallolinka na shekara goma sha bakwai ashirin gaba ɗaya Allah ba ya karba kuma wallahi ba ruwan Allah in garin gaba ɗaya haka kuka yi wallahi Allah bai zai karba ba sallah ba abun wasa ba ne da haka akwai buƙatar hukuma ta yi tsari wa ladanai a rinka kai su kwas a rinka kai su kwas ana koyar da su kiran sallah da amanar kiran sallah illa alfajr banda sallah asubahi wannan shi ya halatta a kira ta kafin ainihin wato lokacin sallah lokacin sallah saboda bilal annabi ya ce inna bilalan yu'azzinu bihaili bilalu yana yin kiran sallah ne cikin dare fa kulu washrabu ku ci ku sha hatta yu'azzina ibn umma maktum sai abdullahi bin umma maktum yayi kiran sallah hadisin bukhari da muslim riwayar abdullahi bin umar sai ya kira sallah sai ku daina ci to shine cikin hujjoji da malaman can suke kafawa cewa ai bilal ne yake kiran sallan farko to kuma a riwayan kiraye-kirayen sallansa ba a ji yana yin as-salatu khairun minan naumi ba shi sa da aka ruwaito kiran sallan bilal ba a shigar da as-salatu khairun minan naumi ba saboda da asubahi shi yake yin kiran farko wannan fadin yana cikin hujjar da suka dan mammakale amma in mun zo za mu yi bayani insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan yana nuna mana ashe ya kamata a masallaci da asubahi a samu ladan guda biyu shine sunna wanda zai zo ya kira da asubahin farko daban wanda zai zo ya kira na biyu daban to amma wasu ladanan gaskiya akwai mamaya sai hakuri shi zai zo ya na farko kuma bai zai bari wani ya zo ya na biyu ba to in dai masallacin sunna ne to ya kamata ladanan su raba aiki ƙaramin ladan ya zo tun da shi ne wahalalle ya zo ya buɗe masallaci da wuri gaskiya ne ai babban ladan kuma tun da yana da iyali da matarsa kuma yana ganin babba ne shi ba mamaki so sai ikama ina fata ana fahimta to ba mamaki a wani masallacin zaka ga haka ake wani kuma babban ne yake lankwamewa shi zai kira na farkon kuma shi zai kira na biyu wani kuma bai da mai taimako shi kadai yake shi kadai yake saboda masallacin ba su da sunna ba su da tsarin ma su samar da ladani biyu babu to kuma aiki ne na gajiya dole yau in wani yana nan wani baya nan ba zai yiwu masallaci mutum ɗaya zai rike shi ba zai yiwu ba saboda uzurori na dan adam Allah sa ku gane ba da nisfin laili to sai aka yi mana bayanin cewa to shi kansa kiran kafin lokacin sallan fa sai in dare ya raba dare ya raba gida biyu dare in ya raba gida biyu sai ayi to kada wani ladani ya zo saboda an ce a kira sallah guda biyu na asubahi kafin lokaci kawai ya zo ya zo ya zo karfe goma da rabi karfe sha ɗaya watakila sha biyu ya zo ya danna muku kiran farko a'a kiran farko duk saurin da mutum zai sai ya auna ya ga dare ya raba gida biyu yanzu misali malam yaushe ne ne rabin dare mu ce da ku malam karfe nawa dare yake shiga magarba bakwai daidai to dan daɗin lissafi mu ce bakwai to yaushe ne ne dare yake karewa alfijir yake ketowa biyar da minti biyu biyar da minti uku biyar da minti uku to ka ce biyar to kaji wani ya ce saura to amma mu za mu karɓi na lada ne shine amintacce to shi yake kiran mu dare ya shiga karfe bakwai dare ya fita karfe biyar sai mu irga takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar awa nawa awa goma to ka cire awa ba a kiran sallan asubahi kiran farko dole sai bayan dare ya raba gida biyu to za mu ce nawa kenan takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya dole sai bayan ɗaya duk gaggawan ladanin ku to ya kamata in zai yi kiran farko din to ya zama bayan ɗaya ne to shi ma sai sunna ta tabbatar mana tsakanin kiran sallah na biyu da kiran sallah na ɗaya daidai gwargwadon karanta aya hamsin ƙadru hamsin a aya tsawon lokacin sallan aya hamsin ai bai wuce minti sha biyar ko minti ashirin ba ina fata ana fahimta yawa sai mu sai mu samu wurin tsayawa wa yasunnu julusuhu ba'da adhanil maghrib yasiran an so mutum wato ya zauna bayan kiran sallar magariba kadan ina fata ana fahimta yawa in dai bayan magariba ne ya dan jira kadan saboda ita sallar magariba da gaggawa ake yin ta to idan ya dan zauna din ya dan jira to watakila mutane za su zo masallaci ina fata ana fahimta ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى wannan wata matsala ce sabuwa da zamu tashi akan ta Allah ya sa yadda Allah ya samu to bari mu karisa kai kai hakuri duk wanda zai yi jam'i ko kuma zai yi qada'i fawaita jam'i ko kuma zai rama sallolin da suke da yawa azzana lil ula to sai a zabi sallah dai a yi mata kiran sallah watakila kun hadu duk yan ramuwa ne ko ko ko ashirin za ku rama wasu salloli da suka kubuce muku watakila yaƙi aka je watakila fada aka je watakila kama ku aka yi to sai ku zo za ku yi ramuwar sallah sallolin nan sun kai wajen bakwai takwas tara goma ashirin to in kun zo za ku rama su to sai ku me sai yayi wa guda ɗaya kawai sun ma kama li kulli farida kowace sallah farilla ana mata iqamarta wa yusannu li sami'ihi mutaba'atuhu sai kuma mai jiran kiran sallah an sunnanta ya rinka bin kiran sallah sirran da ladan ya kira da ƙarfi to kai kuma ka bi shi hankali wa hauqalatuhu fil hayalati sannan kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah fil hayala lokacin da yace hayya ala sala hayya ala al fala kai kuma ka ce hauqala hayala hayya ala al fala hayya ala sala shine hay hayala sai hauqala akwai hayala akwai hauqala hayala hayya ala hauqala la haula wala quwwata to wa hay'alatihi fil hay'ala wa hawqalatihi fil hay'ala to ana so ka rinka hayya ba ni sunan shi la haula wala quwwata idan yace hayya ala salam wa qawluhu ba'da firaghihi sannan kuma an so idan ladan ya gama kiran sallah kai wannan addu'a da mun karanta ta Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حديث يازو cikin Imam Sahih Muslim duk wanda in an gama kiran sallah duk wanda idan an gama kiran sallah yake karanta wannan addu'ar annabi yace a gaya masa halat lahu shafa'ati ceto na ya halatta gare shi ma'ana ka rubuta kanka insha Allah cikin wanda manzon Allah zai cece su kana yi bayan ka bi ladaninka ka maimaita abin da ya faɗa in yazo hayya ala salah hayya ala fala ba za ka ce hayya ala salah hayya ala fala ba za ka ce la hawla wala quwwata to yana gama kuma za ka yi Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma akwai riwaya da ta zo kuma za ka yi salatin annabi sai ka yi Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma sannan kuma wannan addu'a ɗin dalili ne na samun ceton annabi sallallahu alaihi wasallam muna cewa Allah ka sa annabi cece mu wa to inda zaka samu annabi cece ka ka rinka yin wannan addu'a ta Allahu rabbu hadhihi da'wati ta mata bayan an gama kiran sallah sannan kuma kiran sallah idan an gama lokaci ne na karban addu'a garanti yana cikin lokutan da Allah ya kaddara ana karban addu'ar bawa idan ladan ya gama kiran sallah kai wannan addu'a ka daga hannu ka shigar da bukatarka sai kaga Allah ya gaggauta karba abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh subhanakallahumma